الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatun mu na al'adar mufarar na babban malami abu amir da muhammad bin ismail al-bukhari da rahimahullah ta'ala dan ba ma dawa muna yau kai takwas ga wannan jima'a da duka shekara da dubu da dubu talatin da tara wanda ya yi da yankin da biyar wata ɗaya wata jere wata ina isra da nubi da ina da wata lafiya za mu ci gaba da karatu na da alimin mutum ta fi ne gaba da wata ya ba ni na da tsakin da rau a cikin da rage sarmani ne yau ya ta kara ra mu da ba ni da tsakin da rau da da da ya ya ba da mu da mun yi dara da yin yankin da kasin da ya gabata muna da kuma wani cikin wanda kuɗi ta da iya wani da rabuwa da fiye da biya da wani battara wani shi ne kuma wani shi kuma kai shi da alamun da zama ma da yake ba ku kitabi da aiki ba ki ne da zai kamar a kan kitabi na bawa ya za a yi bawa kitabi wato idan mutum yana da bawa ko mai aiki sai da ke yi shin akwai ramuwa da Allah ba da cikin da biye da ya gaba a duniya kuma a wata ayyana to shi ne za mu karanta mu ba da shi a ɗan sana Muhammad bin Yusuf wa Khadija Tufana Muhammad bin Yusuf da shi da Khadija duka su zinci a ɗan sana Sufiyan an Habib bin Abi Sabit عن ميمون بن ابي شبيب هو شبيب shi mai mulkin bin abi shubai malam wato ibn shubai ne da yana cikin wato fikat manyan malamai da ake da kuma a tumatin haka kake lokacin da ya yi shubai su da kuma shekara da ake yi haka ko a zuwa da yanzu to sai ke cewa an amma da bin yasir an karbo daga amma dan yasu amma dan yasu kuwa yana cikin wato waɗanda suke na farko farko na shiga aure da shiga mutane nan ba kuma na ba kisan sa mahaifiyar sumayya da mahaifin da yasu su ne farkon shankile a mutane ita sumayya duka bayani ne a ƙarƙashin abuja da abuja da sumayya da ya ce da ama da fi zanto kullum abu ya fi da abu da su ya ce sai sun faɗi magana a kan annaba ne su rai da ita ran nan da su manya abu ne yawa kawai shi abu ya fi sa a kawo da gabansa yana zaune a kan karatar abu ne yawa ran nan sai ta toba mata yau shi kuma jin haushin wanda sai kira ba shi sai ta kawo da abin nan ta ce ta ta gaba shi na ke cewa wani shahida ta ce na ita ce farkon shahida a musulmi su mai sau da kan ba za ka sa sunan ka san sunan wa ka sa ne bi sunan mahaifiyar gani amma sai ka hada ne cewa ba wacce kana zuwa ta yi albarkacin wacce mai da wanda da kuma sunan inda su sau da haka shi kuma ya su abin da aka yi masawa ya aka kawo shi ba haka ya san shi ya faɗi magana ba a ga na wani da an lura da shi iska za a ga tsani don wasu cewa suka yi da waƙi aka ta suka ɗaure wannan ya jawo nan wannan ya jawo aka fi kai a gabatar shi a ba to shi kuma mataki amma sai aka duba da shi na uku da aka zo da shi da ya jawo ya sai ka yi da kalmar da ke da su da sai zanto da aka ce ka bus ka ga kiyaye kawa da su kwaso da dawa da su komai da kawai ke ka sai ta bu gidan arka ibn abdullah annabi alaihi salatu wasalam na can domin nan ne wani raka ta farko a musulmi saboda haka yana zuwa yana kuka sai an taɓa jin ya zuwa islam yana ganin sa sai shi share hawa yana yace har an wa nan ruwa a cewa Allah ya saukar da aya man kafara min ba'd imani illa man ukriha wa qalbuhu mu'minun bil iman saboda haka Allah yake duk wanda ya kafirta bayan da yana da imani to Allah kuma da cikin zarafi yake cikin Allah ba a yi gwazabu min Allah wato cikin Allah ya tabbata a gare za a yi azaba sai Allah ya ce illa man tukurina amma ba da wanda aka tilasta wa wa qalbuhu mutmainnu bil iman kuma zuciyarsa tana cike da imani Allah ya wani ce da cewa ya fi karba amma ba zuciyarsa a cike take da imani shi da nan da ya ba in ga shi inna la ta'awu ya kuma kada wa nisya da mutakuri wa ali in ka je kana karanta ko gudan bakara wajen tabbata na da rasulina ko na ko da rasulina na za ka ba da mutum suna kawo mana hadisi a kanaki ko na ko na ko ka da jiri ba a kawo mana hadisi domin yana da alaƙa saboda haka annaba ne da su kan ce sanda suka matsa ma kana faɗa kalmar yaya kake yi sai ce ya rasulullah wallahi tun daga zaman kaina har zuwa kana kafa ta ke nake da jiwa annabi sai su kuma maza ba su kuma a daga nan to da ga kiya ba kike ko wani su ba ta ku rawa ka to wannan shine wato a a bi amal ne ne shine amma ibn ya lokacin da ana gina masallacin kuba kun ga kowa yana ɗaukar kudu ɗaya amma ba bilon biyu ke ɗauka bilon biyu shi ne annabi ya kalle shi ne ka tafi da wuce a kan zaɓi ko ko wannan bawa Allah da wuce gani sai a kan zaɓi ya ce za ta wato za ta kashe shi ne zan tura da jina sai da lokacin da aka yi tafiya Abiyatu bakiya ba ana nufin wai ta yi ba za ta jina mu'mini da tattalu ba a ce ruba ya ruba ba in ba ga ke da ruba ana ruba فقاتلوا التي تبكي حتى تفيها الى امر الله هذا لا يجوز من المؤمنين ذكر منين اما وتوا في الدنيا وتوا في الدنيا فهو يدعو ثاني يرسل الذي في معاويه وكيف يكتب يوم saboda haka wannan shi ne shi ta muka kawo aya dan sai baki wa in ta yi fata ne min al-mu'minina tasalu min al-mu'minina kuma hadin al-mu'minina da Allah ya faɗa ba daidai bane shi ka gyara aya ko kana rubewa ayat ba daidai ba da tsaka ko ka domin Allah ya kira wa sai an tsawo ko sai a kai mutum gaba ɗaya su mu ne yawa to shi ne ba da yake cewa lokacin da annabi ya ganta an yana karkade wa kasa a cikin yana cewa takiru wai amma takiru sai an zuwa na to shi ne yake cewa kana yake na yakribu ahadun abdan lahu kada ɗaya daga cikin ya nufi bawa dan kana da bawa ko ka nufi wa huwa zalimun lahu ala hadi kana zalimin lahu shine wa huwa zalimun lahu ai ala hadi kana zalimin lahu illa uqina bil yawm al qiyamah ba wanda zai nufi bawa da irin wannan dukan fati sai an rama masa ranar kiyama wa zai rama ba Allah ba da wakilci duk wanda ya nufi bawa da alƙawari ranar kiyama za a rama kuma wannan hadisi ne wanda yake sahihi ingantaccen hadisi hadisi na gaba ƙarƙashin babu حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر سنة قيسان وسوى عليه كثير سنة سفيان وسوى كثير سنة زياد وتم مكلوه الحجر في أخذ سنة ومن وأتوباه عنه في أبو جعفر wasu ce shaitan da wasu ce tafiya da wasu ce zayyar kane ki samitu amalina na da abu laila shi kuma sunan sa tana maka bin muawiya tana ma ibn muawiya wasu maka ya sunan sa muawiya bin salama wasu maka ne sunan sa sa'id bin al-ashra wasu maka ne sunan sa ma al-mu'alla wajen magadu ne akan ta dangane da sunayensa to shi ne ke cewa malam a da salman salman al-farisi ya fito bayyana ana guda bace ya da tsakan gudan ali yace kawai yana zuwa sai ga duk abincin da ake wa dabbar da cuta da ke gaba a hawa da cuta sai ga shi a warwatsi a garken a warwatsi a garken wato duk an zubar da shi gane ne al'adi shi ne albarbar albarbar ke nan inda ake daure da rububi wurin daure da rububi shi ne wannan wato barbaru da wasi au ba ake ba wurin da ake yin su juna ko ake daure da rububi Rufe ke cewa wa kana ni tsarihi zai ce wa mai yi wa mai nuna hidima bawan da dinkin kula da ruwa. Laula a biya a kafu alkisa ya ce wallahi ba dan na tsoron kisasi ba wala ko fil hayati kisasu da Allah ya faɗa idan kai ba ni a hakika in kai dindu a ba dindu misali yace ba dan kisasi da nake jin tsoro ba la auja'tu ka wallahi da sai ne ba dukar da la auja'tu ka jini haina sai ne ba dukar da an wato zarabtu ka zarba mutia da sai ne ba dukar da sai ka ji a cikin ka shine wato la auja'tu ka domin me saboda ni kama a wuya da kalbi wa azai da ni istilafi da wani kamar yadda ko cutar da zuciya ta ka cutar da ni ta ke yi mun ƙarfar zuciya ka taɓa kun zuciya kuma kai mun ƙarfar zuciya ke ba nan na jin tsoron wannan ita ce ba na da sai na zani sai ne ma duka da sai ka ji a cikin wannan hadisi ne kake da حدثنا أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا لم يكن سلوك عليه شيء لا تعدن الحقوق إلى آخره lallai lallai wato ku ba da haƙoƙi zuwa ga ma'abuta haƙoƙi duk wanda yake da haƙi a kan su gaba da haƙƙinsa ko kuma lallai za ku ba da haƙoƙin waɗanda suke da haƙƙi a kan ko da ku bayar a kan da zuwa na da yawa ko biya a tayin kada da kafin jama'a annaba ne da aka tsara ne har sai an yi rabuwa littafin jama'a daga dabbar da ko afiyar da ba ta da kawo mina kiyafin jama'a daga wato dabbar da take da kawo abu rana kiyama hatta dabbobi sai Allah wata cikin sarki ya wuce gari akwai yadda ta taɓa kungiyoyin wata ba ta da kawo sai a yi wani wancan kawo a cikin rama annabi a wani cikin cewa a kan zarra ne zarra ko mina zarra au kama ta yace a takiya shi da kiyaji sai an mutu gari wanda ya ci wani ya rama shi ne da an gama wannan ai kafiri da ya gani kafiri sai ce wai kullu kafiru ya ne da ni kuntu turaba a duka gari suna cewa ina ba kuma ku ga ku fara yau da ku an haka wani ke tani wannan ya rama wani kokarin ya su ciwo an ce ya rama ya rama kai a cikin kuma ba ku fara dan su ba magana a cikin ko ka islam ha a ruwayar jirgin kuwa da na babin ba ku su cewa yake hatta yuqada lishafi jama'a min ashafi al-qarna a wannan shekara amma wannan zuwa zina kyashin jirha ta gaggaba da shi da rafi kawai alƙarna da jirha da ne to kun ba ta da kuma lafi ba mu rana a kiyama wannan jira mu ne حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا ابو اسامه shi wannan abu da ba shine a amma da bin Usama kenan amma ibn Usama ya rasu ne a Kufa shekara ta 20 da yawa hijira yana dan shekara 80 a din shekara ta 80 sai ba duniya Yaji ne ke cewa قال حدثني داود بن عبد الله مولى بني هاشم wato manaran bawa ne na bazo hajji sani ke a tattara abdurrahman bin muhammad ya ce abdurrahman ibn muhammad ya zantar da kane yace akbarat ni jaddati kakata ta daddade ni ba ɗanta ba shi ne ya ba wa hadisi matsala kaga ya zama majruhi hadisi majruhi da hadisi ba ɗanta ba annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha wata rana annabi alaihi wasallam yana cikin gidanta ko da ya kuma kalama da kuma kalama ita ko kuma kalama sunan ta yi da bisu abi umayya shi ko abi umayya din sunan sa wanda ba bin dokira ibnu abdullahi bin amr bin mas'ud a cikin mata da ba da da na mutum ce ta kalkar da zuwa kuma kalama sunan ta hindi domin ta rasu ne a shekara ta 61 bayan hijira wanda ya mata sallah shi ne abu umayya Allah ba ka kin zargi ya fara abu ya saboda haka sannan ummu salama ita da mutum da su ne suka fara yin hijira daga madina maka zuwa madina a wani bakin hajar ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su suka fara yi in ba kuma ta da cikin kinnata lokacin da mutum ke rasu take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma aduni bi musibati wa akhlifni khayran minha tana faɗan wannan zai ce to ayyul mu'minina khairun min ahli salama annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a Allah ya canja ba ba ki alkhairi daga abin da ya rasa nace to amma duk mutumin da nake gani yanzu ban ga wanda ya ba ku salama domin mu kuka ba da hijira da annabi ne da hijira da ni da mijina ana haka ko sai Allah ya wuce addu'a domin ta tsufa sai annabi alaihi salatu wasallam ya aika a gaya mata wato yana sanda ana gaya mata kuma sai take so saboda murna sai ta bata wajen abubuwa ta ce a zai gaya mata suna da yaya sannan ta da shekaru sannan ta da kishi haka zuwa gaya na ma ta ce sana ga yi a je a gaya mata cewa ƴaƴan da ƴaƴan mu isa za ku ga lokacin da ta tashi zuwa ta zo da ƴaƴan gidan annabi alaihi salatu wa salam ta zo da abu wanda ya rawaito wato hadisin sabin da ko kuma shi da talaba ko biya shi ne ka kullum ma ya ka kun ga yana kira a lokacin da yake abu ya za a fara ba ta ga jiri yace sai na bismillah sannan ka ci da dama kuma ka ci gaba shi ya rawaito ne domin ya zauna gida a zama ne ta zauna a yayin da ta je da su akwai dora dora mace ce jama'a sannan akwai zainab ita wannan zainab din ita ce wacce na taɓa gaya muku annaba shi da zuwa sana ya ce mata addu'a da su ba mu da a ta ce kara da wani ita wani abu dukkan da kamar ta yan mata ba ta ba ta ba ta tukun ba tsohuwa ce amma dukkan yara ce ba dai mu to wannan shine wato ba kuma salama da da wannan babu ya ke kira ta Umar Dora da Zainab su ne ta je da su gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dora. Sannan kuma bayan haka kamar yadda muka faɗa Annabi Ali da ake suna jira a wuri ta ne a shekara ta hudu bayan hijira a jimanin tula irin wannan watan kenan da muke Oke jimanin akira watan gaba sannan ta zauna da annaba ne ta ce suna tsawon shekara bakwai sannan bayan annabi ya ba duniya ce da ta kara wato shekara arba'in da takwas a duniya sannan Allah ya karbi rayuwarta to wannan ita ce a ummu salama Allah ya baka cikin sarki ya kara musu yadda na to shi ne take cewa ita ummu salama din take to annabi sallallahu alaihi wasallam kada shi bai kula wata rana annaba ne ta zo na ga gidanta ko ga gidan annaba ne ta zo na wato a jere amma kowa da kamar da fat fat fat fat kowa kowa da cikin goma da za a shiga gidan kowa ce daga to saboda haka yana gidanta ba da awa sifatan da hu sai kira wani bawansa alwasiba shi ne alƙali sai kira wani bawan da shi annaba ne da ya dora auda a shakka ko kuma bawan ka an yi shakka bawan da ya kira ko nata na umma zalama ne ko nata saboda haka an yi shakka a kan cewa bawan waye da cikin ba abu an sai sai jinkiri a wata ruwayar ko wata nuskar ba abu ba abu an sai ta jinkirta ita jinkirta ba ta duba wata ba da ita ba su kuma dai sai ran annaba ne ta zo gira ya ba wato sai kuki ya bayyana a fuskar annaba ne ta zo gira fa kama tun musalama ila shijara ummu salama sai ta tashi ta tafi wato zuwa ga abu da ya tare daga abu da ya sa ba ta hango ta baiwa ko na kuɗi ne ko ka tanga ce sai ta je ta zaga gurin baiwa ba wata na bi wasifa ba wata ne ta ga wannan baiwa da na abu tana wasan da ita wasan da ba ta ce ba ta ba ta da shekaru da yawa ke da ita ita wannan baiwa ke da kawai sai ta ne ta same ta tana ta wasan da shi ne tilawa na to saboda haka wa ma hujja a hannun annabi alaihi salatu wasalam akwai asuwa fa kana sai annabi yake launa kan yadda da kawai yawmal qiyama ba a dan tsoron rabuwa ba daukar fanta wa ranar kiyama la hujja fiki bi hadar kiyama da tira kokwa da muke yadda da kawai hadisin da inganta ba ba akwai darasi domin abubuwan da muka ja baya ya nuna mana cewa na bayan da su da kai hadisi inganta shi ne nuna annabi bai taɓa dukkan wani da hannun ba inda yake bai taɓa lana muhammad bin al-haytham muhammad wato ibn al-haytham ya ƙara a tasa ruwaya eh gida hamad kenan wakil sallallahu to ya fara a tasa ruwaya wanda shi kuma wannan ya rasu ne shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara to sai ke cewa abu bi mahimmanci tana wasa ne da wata yar akuya ko wata dingiya da aka haifa tana ta wasa da ita قال تكي فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم yayin da na kawo annabi alaihi salatu wasalam kita kuntu sai nake ya rasulullah inna la ta'lamu ma tabi'aka ya ba ki Allah ta rantsi wallahi wai ba ji ba ba ta ji ka ba ka ta ba da abin kace ta rantsi da Allah ba ji lokacin da ka kira ta ka kira yaro a gida ka ce wani ba sai ka dauko gulala ina kiran ka ce wallahi ba ji ba ji ka ba tunda yace wallahi dan kada ke ci nan gaba wato zai ga wallahi ba da shi ba ko da shi ce ba zai ba shi ba amma ko ya mutum ya rantsuwa ko kar ya yi sai ka jabe in dai ya rantsu sai ka kika ran ya fara yi ko kuma ya rantsuwa kawai in gaskiya ne ka gaya sannan ya mutu gaskiya ka kyale domin za ta hana zai rantsuwa duk wanda ya sani da yaro ya san ya zo ya ce ba sai da aka tsara shi an baka zai sai ba gaskiya kuma da ne ma sai ka ce su ka kama ba amma saboda gaskiyar da gaba ya yi ne amma kada kuma to ka dora ya kada gaba sai ga yaro ya dore da gaskiya ko yanka da za a biya ba gaskiya wata yarinya sun zo makaranta a kan wani laifi da wani da ba don haka yi kana ko da na ya ko ya to da haka sai aka ce a mai gobe gida sai ba wani da yi sai aka ce ya ba ta takarda ta kawo ba ya sha maka ba da ya ka ce kika ce kin yawa ta ce wallahi na rawai ga ja ta ya rawai na ba ka har lokaci kaza a kai kaza a kai sai shi aka ya kunye ka a gaban malaman da a gaban duwa ne zai bani ta ce wallahi na rawai kuma ta tuno da aka yi kaza sai shi ko duk da yaran mu yana autar da ce ba ba ba bane sai da ni kuke don haka ba daidai bane ba da kike da yaro akan gaskiya duk yadda za ko ka ji za ka ce ba da gaskiya wannan da ba mu da kike wannan ji to shi ne kana sai da wasiya ki yi cewa kuma kana ma tace amma a nan ka ba ni da su Allah akwai asuwa akwai asuwa ki a hannun sa daidai lokacin حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى shi kuma ya rasu ne a shekara ta tasa'in da uku bayan hijira shi ma sai siga ne eh to shi ne yake cewa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam ya ce man daraba darba duk wanda ya yi duba shi ya duba yana da mai aiki ko tana da mai aiki ko yana da mai babbawa ko yana da baiwa sai mata dukan ya tuktirta minu yau da kiyama za a yi shi tashi rana a kiyama a ce gudana da kuma mata goma kai ma ba wannan hadisi ne mai kyau bayan shukari bayan shi fata da barani albamu haifani a cikin majma na ta da mundin duk su kuma da hadisi da suna da ke na da wato in aka ce in aka ce kitabi za a za a kitabi ka ga shi ne mutum ya rama shi ne kitabi ko a zo ka rama kamar yadda muka kore da kobi dabba za a yi ita kawo ta doki da ba ta da shi a mata kawo ka rama Allah shi ya yi ba shi na tasa'in da biyar ko ke ba mu gaba shi shi ne ba a tattana kalima a cikin na dari da tamanin da shida kalima ibnu qayyad kenan eh yana cikin manyan malamai wanda suke da ilimi sosai kuwa an ce yaran suna shekara ta ɗari biyu da arba'in to shi ne yake cewa kana haddana an awwam abu awwam an kadaya an abdullahi bin shaqi abdullahi ibn shaqi abu abdurrahman bin al-qayyim shi ma ya rasu shekara ta ɗari da sha hudu bayan hijira عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما duk wanda ya duka duka na zane a wata ruwa ya ce mai man zaraba bi sauke duk wanda ya duka da bulala na zalunci kuma kuɗin da bin yau mai kiyama za a raba shi tashi ranar kiyama a raba abin da babu na tasa'in da biyar babu tsohon min matar da wani babu da yake magana kan cewa an kana da bawa in ka tashi shi babu shi babu da za ka yi kai musu irin da yawwa ba ka zo kana da mai aiki ya shekara biyar a ƙarƙashin ka ba kada ba ka taɓa kullawa da yaro to ai musu حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد ابي حمزه عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن سلام قال يتي قالت أنا وأنا يتي ممكن ني دبا يدينا وترانا ني دبا يدينا شيء وليد بن عبادة بن سلام كده wata ya rasu ne a lokacin kilafa da abdulmani ibn bawara to shi yake cewa قالت انا واحد ممكن دليل ما يجينا نطلب العلم لاني وجهي في هذا الحي من الاعمال الحين يكون وانا مقولنا متعلم مدينه قبل ان يملكوا wato yi wani ku kafin a wato a halakar da ko kafin a su mutu gaba ɗaya a karkace wa kana awwal man yakina abul yasir yace farkon wanda suka amince a wannan lokacin shine abul yasir sunan sa ka ibn amr cewa aka yi wato an kada ku tafi eh domin lokacin yakin bada shi ya kawo abba babban hadawa a ila da nuna an san kada ku tafi amma shi ya kawo abba shi muna abin mutane a yakin bada kuma akan zauna ya ce ga wajen sura su wa shi min salata dara bayin da hali wa zura ban bin da yake kinnan hasanati yurjibna sayyi'at zalika bi tilal al-jahili akan ayatin shi wannan ba wato yana da abubuwa masu bangare kuma a wata cikin gadar su shi ne na karkar hudu a wata cikin jira shi gwada su da ni da sha hudu ko da sha ko da sha hudu to a cikin shi ne na karkar hudu ka fi muna abu ba abu da yanzu to shi ne yake cewa a sahiban nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabun annabi alaihi salatu wa sallam wa ma'ahu gulamun lahu a tare da shi akwai wani yaron وانا عادل يسري وبدر ya kuje da zan ka gudu da abin ya sako yana dauke da ya saka wani mayami wa ma'asiri da kuma wani zani amma ɗan yaba kamar yanzu da kalli ce mai kaci jezila ko a cikin da gwai ko ɗan waje kaza to ɗan ki saboda yawan sun gwada shi a wajen yin istifada mai kyau kayan su masu kyau to ya sa wannan ɗan da gwai da wancan zanin daban kamar zanin daban mayafin daban shi abu da yanzu ya kafu wa na kula ne ko zani wa ma'asirin a sai suka yi hako shi ma yaron nasa bai mai hidima bawon sai ya baki yin kayan da yasa shi ma ya saka mayafi da kuma wannan mu'amiri ta zani to fa kullu lahu sai na ce dake dake wato a kuma ne su bin walita ibn abana bin sa'id yace sai na ce mata domin yace ya abi ya kai babbana law asanta budata gulanika idan ba a ce za ka riki wannan mayafin na wato wannan bawan naka wa ai da mu ajiri ka dau garin ka baki me yasa ya faɗa ka awa kadda mu ajiri wa ai da mu da duka ko ka karbi zanin zata ka baki naka kana kare ka kullati dan ya ranto kai a ku haka wannan ya sa misali baki da kore mayabun kore zanin baki shi ma wancan mayafi kore zanin baki sai ce idan ba ka karbi malik ka bashi ka karbi koren ka bashi ba da kowa ta yana ko dubai shi gawa ce ba shi idan ba ka karba ko dai ka karbi koren ka ya bayi da shi ko koren ka ya bayi da shi kowa ya ga ya yi yayi kuma ya hago to sai ba shi wannan shawara sai ce wa alaihi kullabi mun kuka ya mace idan zo an yi asin da asin shi ne kulla in ka duba da haka ya ce kulla shi ne kaya to complete ba ma ki ba ki complete complete shine irin ke rika daga sama har ƙasa to ma kuma wani abu ne ke haɗuwa da rai ko na wula ko na aiki ko na takalmi misali to zo da haka sai yanzu kun yi complete kenan shine abinda a wata hasu sai abu ya shirka abu ne kuma abu sai ya shafi kan wannan wato kuma da tafi da wani sai ya shafa maka kai wa kani ya Allah ku bari bi Allah ya baka albarka ya bada ya kai dan uwana basara a ina ya hada ne ki ka ga wannan gidanin nawa guda biyu da kake gani sun gani sun ga eh shi ne basara wannan gidanin na guda biyu da kake gani sun gani wata ne a usuna ya hada ne wata kunduwa na guda biyu kuma sun ji me suka ji wa wa'awu kalbi kuma zuciya ta ta haka ce wa tara ila ya yi kalbi sai ya nuni zuwa ga tsakiyar wato zuciyarsa an gane ko shi ne ya kai mana an gane eh saboda haka dai nuni kan zuciyar da daidai kan zuciyar da bangaren sai nuna zuciyar da wajen ilahiya da kalmi wato sai ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ko yace ka sani annabi alaihi salatu wasallam yana cewa aqidu bi ma ta'budu ku tiyar da bayan ku fikirin abokin da kuke waktu bi ma ta'budu sannan kuma ku tibatar da su abin da kuke sa'a wa kana an roƙiya wumin mata a duniya ya ce ka ganta nan in ba ki kayan alatu na duniya a wani alayya shi ya fi sauki a gare ni min an yi aku da gina hasa na fiye wa ashara da zo ranar kiyama a nemi na dana a wani ba wata ne ba ya ce da zo ranar kiyama a ɗaura dana a wani gwaran kake ba kuɗi yanzu ba ki yanzu yau da dawo ka kawai wata hadisin bayan bukari muslim ya fitar da ibnu majah ma ya fitar da shi a cikin littafin sunna to Allah ya tsara حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية مروان ابن معاوية لا قال حدثنا الفضل بن مبكر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول يدي ناجي جابر بن عبد الله ينا سواه me ya ce yana cewa kanan da bisa na a tattalin yuni bin mawulina yana yin wasiya ga waɗanda ake wadata ga bayi a dutse annabi yana wasiya cewa ku kula da bayi ku kula da masu aiki wai ku yana cewa har ya yi min mata ku ku ciyar da su da babu ku kuke wa asitu min da kuke sannan ku kuda ku da su irin abu da kuke kitawa ba dai ni ga tare da take za ku wala tu'azibu khalqa Allahi 'azza wa jalla kada ku azabta yadda halitta Allah gaba ɗaya ba mai girma da ruwa duk halitta Allah kan ku azabta da ita za su je wuce ya saki wanda annabi ne ta tsala da ya zo ga kuma da aka yi wa wuce kan ko mun ga da annabi ya ga ayati da wanda ya wa mun tibi ba wannan hadisi a shi ma hadisi ne mai kyau babi na casa'in da shida babu tibatin abi babu da yake magana wato yake magana akan zagin bawa dan kana da bawa ko bi ma haƙi ka ci mutunta ka zagi kabilar ka ko kuma wani abu na su zai magana a hadisi na ɗari da tamanin da tara a jasana adam kana a jasana shu'uba kana a jasana wasil al'adam wakil al'adar shi ma ya rasu ne shekara ta ɗari da ashirin bayan hijira to shi ne yake cewa ƙara yace tabiqul ma'ruf ibn suwayd yace na ji ma'ruf ibn suwayd abu umayya al-kufi ke shi ne wanda yake cewa imam Ahmad mai ba da ilimin Iran yake cewa na gan shi lokacin yana shekara ɗari da ashirin ya ga wannan bawa a lokacin shekarar da dalila a cikin ma'abu da ibn suwaid ne yace ra'aytu aba ya kuni yana cewa ra'aytu aba zalli na ga abu zarin kibani mun ya faɗa ta a wannan abu zarin kibani shine sahabin da wato za ku ga iya da biya ta bi yadda ta kwana da kuɗi ba in ka kwana da kuɗi Allah ya karanta da kai duk wanda ya kwana da kuɗi a ra'ayin abu zarin kibani to ya yi takmiri wannan shine yake nuna sahaba wa kibba ولا يمسكونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم kira ya sake na sau da haka ruwan je kwana da ko a banki ko a gida sai Allah ya zauta da kai sau da haka shine din sai wannan sai na wannan ka biya wannan ra'ayi na ga yayi sauri da ya faɗa haka ce ka ko ba da shi kai kadai ba bai iya rayuwa da kai na duk akwai ba bai da shi ba kuma ya za a yi da shi saboda haka idan ba a je kuɗi ya za a yi abin da zaka a ce dai shekara za a kuka duri ta annaba ne da ta zara ne ko ba da ya ce kai kaɗai za ka rayu kai kaɗai za ka mutu to shi ta ta raba da wani guri da ake kira raba a can daji ne nan ya je ni da bakai su suka daji don kullum tana cewa ni ba ta jin tsoron kawai na ɗalibin ma'ana ba kowa ya ce ce ba kowa Allah zai ce ran nan ko Allah ya ɗauki karɓar rayuwarsa ba kowa zai ga cikin dare saboda haka sai da Abdullahi da Masu da ba annabi ya ce ka je kai kane za ka rayu kai kane za ka zo sannan kuma wasu mutanen kirki za su zo ba wata su gudu ana haka ba Abdullahi da Masu sun dawo da ayarin sa kawai su dace da matar sai take cewa ba ya ana kuma ku je maka mu me ya faru ka ce mijina ne kace mijina ne ya rasu wai mijina ne وانا ابو ذر الجبال في الله اكبر ابو ذر الجبال قال الله او كان لا يمكن يدي كوكي يما ترى yace mun gode wa Allah annabi ya ce da ba wasu mutanen kirki ne za su maka mun gode wa Allah da wannan yadda wato aka yi saboda haka suka wanke shi suka je suka wuce shi ne Abu Dhar al-Kifai na na la ta lamisa aka ce masa lamisa to me lamisa ta ke na a ba ka da ne biyu kamar da zamu zo ka fi da gura wannan lamisa da ce ba ka da ne biyu ba to shi ne yake cewa wa alayhi kullatu ra'aytu abazar da kana abuzar wa alayhi kullu me muka ce wa kullu kayan abin da saboda haka yana sanye da kaya wato a tunda wa ana guda ne ya kulla shi ma yaron nasa yana sanye da kaya a tunda ba ta Allah wa an gane sai kuma yi mata mai aka ai sai kuma ce jiki lawa a kasar goda alsaki ne da Afirka ba a kasar ku sai muka ce jiki ba kana in yi goge to ba ta Allah wa an gane ba kana sai ce ni sabai to rajulan ku sani cewa mun yi zage geniya shi ya samu a kawo alif da duniya mun yi zage in zaka da wani mutum wace ta ni ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuma da mutum sai kai kara ta gurin annabi alaihi salatu wasallam fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ni a ayyaka wuti ummi ka kudan ta shafiyar mahaifiyarsa shi ne abin da za ka ba hauka a tuna yanzu an ka ɗan matsiya biya ko yara ƙanana ba su iya ko ɗan karko an kama kabilan ku a ce masu kaza annaba ne da rasu suna ya ce abubuwa biyu suna ɗaya da cikin ayyukan jahiliya na farko ce ba wannan al-faqru bil ansab wal niya'a da kukan kenan na mutuwa da kuma al-faqru bil ansab wato da mutum ya alfahari da nasabar an ce kaza ne kalle su sun san shi kaza a cikin da sai da muka fitar wato na ko mutum ya kuma mu da tafi abu da ya shafi halitta da sai da muka fitar da suratul yusuf da muka gama a cikin da yusuf a cikin da yusuf abin da nake faɗa shi ne wani da suru da nake gaya wanda muke karatu ba auna ku gani annabi yusuf annabi alaihi salatu wasalam Allah ya annabi ya faɗa cewa Allah ya baki rabin kyau da duniya amma tun da aka fara zuwa su Yusuf daga aya ta daya har zuwa ta dari da lafiya ba tun da Allah ya fitar da ba hasali ma ce ki yi ba ta ba amma ni da ya je dangantarsa kuwa sai ka ga ita ake alfahari da ita ɗan mutum da ne ina da raka na biyu na biyu a wuri ne ina da raka ne da lokaci innahu min ibadina al-mukhlasin wannan aka ta gaya masa nagartarsa a kekan su ya ce mu kyau ba da fili ba shi da a karan ba da wata bisan da shi ba zai kai shi ya fi kyau yake ne wani zai hawo shi na cikin alburuzan ta kula ta sa wa a wani da aka abu ruwan da ba Allah ba ta a kai kaka abu da kyau ba amma ka duba ɗabi'a ta zama ba ba duk da cewa ba wani kawai ke shi eh da an yi bari da ta jiyo ta ce fara kuma ya ce za su na ji wani da kuma ina yana da shi inda ya fara kuma ya ce yana da babu wannan ai bai da murna to ku duba ku ga annabi kan ka fa cewa bai rabu na al'umma ne duka annabi amma ba inda Allah ya yi kansa tun daga farkon zuwa har ƙarshe sai da so kansa ne ma ya ba ga musiba zulaika ta rika jin cewa sai ya neme ta ta neme shi mata ɗan dukiya sannan ƴan mata su wajen nawa matan manyan gari matan aure su ma suka ne suka rika suka shiga musiba a kan shi ma kuma ba a yana ko ba kun da dalili haka kyan su ne sai ba shi a wannan ramu sau da haka abin da yake gaba shi ne karka bungan da mutum musamman da hanyar halitta to da Allah kan da suka na wallahi da Allah domin shi shi yana halitta su shi kake sai ba da Allah wa bada ahsan min Allah sai da wannan riki ne da Allah ne ya rina shi waye ba Allah ne ya kira mutum zo da haka ya kira ce bai yawa ba wanda ya nuna da mutum da alƙala kuma wato azzani da san aiki da wani kallo ne mu da tsanya ba ne ne ba mu da mutum da alƙala to dai ne ya kai tsara ta ta annaba ne da sun lafi ce kai ta hanyar zahiri da ka buɗe dan kullu ra'a bin kwarai kuma ga da shi inna suwanakum khawadukum ku sani cewa lallai ƴan uwanku wato su ne kawaruku su ne masu kula muku da dabbobin wato bayan kuma da kogu shi ne kawaruku ya ne a rabin hasan an iya mu ala masu kula ma da dukiyar da shi ma an uwar ka shi ne abin da ake yi to me ya faru sai ce da hada wa mullahu ta da yi mu Allah ne ga dama ya sanya ta ka ce ko da Allah ya ga dama sai rabu kai ne ba wa shi ne wanda ko da ku kai ne yaron a kasuwa shi ne wanda amma Allah ya gina ma kai ne Allah ya gina ma kai na ne shi ka ko zakka da aka ce ka dauka gaba sai Allah ya gina ma kai ma ka je ka karbo amma dai shi dauki dai kisa a gaba gaba a ce ka goda Allah tun da ya ba wannan baiwa amma kana ku da ne ne duk wanda wannan uwan da yake karkashin sa wani ne ya mu bi mai hakuri to ya ce shi da babu da yake ciki ba wani albasu ko wani albasu min ma albasu ya gabatar da hira abu da yake wakar da tufafi wala tu kalle ko ma ya fi ko kada ku dora mu da abun da ya fi karbo kar ku dora mu ka ta abu mai wahala ne ka dora mu wa in ku ba wato kallon kullum ma ya jibo idan kun dora musu kuma abu da ya fi karfin su ba a ido ko ke ba kawai ka zo ka ajiye wani buhun dawa ka ke daura dauki shi kadai don to kake a dora wani gurin kai ma zo ka shiga a yi sai ka saba ka ce zo ka saba za ku ci wabi na gaba ma wanda zai ko hadisi na gaba da zai magana a kan a wato kamata a yi ka sa a zuwa babi na gaba babi na tasa'in da bakwai hadisi na ɗari da tasa'in babu an yi wa ilu abdahu babu ke yi magana a kan shin mutum zai taimaka wa bawan ko mutum zai taimaka wa mai aikin sa in ka tashi aiki حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال أبو بكر بن جابر بن أبي وحشية فيما تقع ديار ذات كانت تجري عند قال إن سمعت سلام بن عمرو سلام بن عمرو يحدث نادي ينا ذكر وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دقني جواني mutum daga cikin sabon annabi alaihi salatu wasallam قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرقاكم إخوانكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول والدكم yankuwanku bayan ku yankuwanku ba a ino ilai kyautata ba saboda haka ni yi ma aiki da kuma kai nawa nawa ne aka yi mata aiki suka zo suka zama ko ya rasa a kasuwa ya zo su nawa aka yi na ta aka wani su suna nan kaje ko suka je wani za su zama gudu wanda yara ne da ita ko akwai da su ne masu ba da gudu su ne alfa da gudu ko akwai ko tun da wallahi kaje za su zama ba za mu rinda akwai ba in kai sabon garba akwai to shi ne ba a tilo ilayhi ku kyauta ka mu kitta iluhum ala ma kana ba ku taimaka musu a ba ku da yin jayen ku ko kan ku wa ayyuhum ala ma ku shi sannan ku taimaka musu a kan abin da kuma aka da jayen ku abu ne da ka san kai kadai ne ba za ka iya ba sai ka sai ku je ka taimaka ba ai حدثنا يحيى بن سليمان يحيى ابن سليمان يا رسول الله كان تدري يجوز الثلاثين لبقوة باين هجرة wata hadisi da muka biya na sama bai inganta ba gaba da da muke biya yanzu kuma ya inganta da da ni ibnu wahab qala asbara na amru ibnu al-haris kenan ibnu yaqub ana bi yunus ana bi wayar aka buka abu huraira Allah ya kara masa ya ce ahidul amila fi bi amali ku taimaka wa mai aiki cikin aikinsa wa inna amilan lahi domin duk wanda yake yin aiki dan Allah la ya ibu ba zai tafi wa ya aiki dan Allah ma ka tashi ka je gudu za ki ba da kowa kai ma kuɗi a yi goro kafin da za a wani kawai sai ka je ka sa hannu kai wa zai biya ka ba ku shi ne amilun lahi kai da kuɗi kafin kamar ba kai wani lahi to shi ne wata aiki da kake sai ne azurin lafiya ka duba maka gani aiki ka ne amma ka kira wani aiki don Allah domin ba wanda zai baka komai sannan abu da biyu haka zai sa a kuma sama aiki ka wala a baka rawa kisa na ba da zai zama rawa a masallacin ku ba da za su da shi annaba da za su zama da shi haka duk wanda ya zo wani na kowu duk wanda ya zo ya ga ne ka ɗauko shi da kowu ne ba zo ba haka ya rage yana kaiwa da masjidin rufisa da ta kawai a ce da Allah ya yi masallaci saboda haka ka zo a yi aiki da kai zai to shi ne ke cewa a ya ali alƙali ana nufin wato alƙali wato mai yin hidima nan alilu al'amila biya wani shi ne alƙali alilu alƙali ba biya wani shi ku taimaka wa mai aiki wajen aikinsa fa inna al'amila lahi la yasiru domin wanda yake yin aiki don Allah don Allah ba wani abu za a ba shi ba ai man ya amadu bi adai haqqi fadlillahi alayhi duk wanda yake aiki don ya sauke wato fadillar da take a kan da akwai ba yadda suke ce shi ma wanda ya zo yi din leba ai akwai leburan da za ka idan kana gudu da ya fito da ta in ba ka nan zai kwanci zai kai domin gobe da wani da wani da suke kwanci da na ka zo da ya ce kawai gudu kaza za ka kaza ba kaza za su in ba wannan kuka yi ba sai a ga rana ya zo ya sa ma kudu ku gani a gidan amma kuka yi kwangila a rana zai iya sa kudu ɗari kana ce akwai kwangi to duk wanda ya zo ya ga Allah a kan kansa da laifi wurin yana gudu baya gurin da yadda zai yadda da gurin wato yadda zai yanzu a gaban mai gurin a bayan idan sama haka ne to shine amilin lafi ba shi ba ne haka duk da cewa biyan ka ra'ayi to kai ba ka yi don Allah duka wato kalmomin suna a ko a kawai na ya ci ko na masu ɗaukar ne a kuka mafi magana a kai ita ba fahimci dan bai ka ku da yawa idan ka yi tsada da mutum misali zai ba aiki mutum shine misalin da ne za ka idan ka zo aiki ne wasu ne ko aikin ne ke kawai sai su ka zara ta yi ba misali wani sai ku ne ke ba a wani akara kuma Allah ku ba ka gani yace za ka ga da wahala ka gani ba bayan ya yi sallar magariba ya zauna a gurin yace amma a sallar la'asar zai zauna yana na da mawariya sauri su lokaci a kuma da yana lura daga haka ne da kansa lebura ne yake mana yace amma ka ta kan lebura ya zauna bayan da baka zuba yace ai nan ne ba zai samu lada ko ne shi karatu ko ila ko karatu ko ila yace amma nan ko yana zama ne yake huta shi lokaci lebura ne wanda yake ya yi min ajira da wajen da yake gaba yace ya ka ake irin wannan to kaga wannan ai kwangin ba ban da zuwa ka yake kwangin haka ce in ya kai ka danga ka za ko za a ba shi kaza za ka ba zai huta ba domin kokon ce ke cikin tsara gobe ba ya kai wani aiki wannan za ku hada na ba ci bane wannan ai ba ta ci bane ba ba ya ci mai majulun ne ya ci ابن تيمية عامر ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراري وعمر بن عبد الوهاب ابن تيمية to in ka tuno ba ba ba ku da bina su da shi ne da kitabu da yau abin da ne ya ne ko za ka ji wani wani da ya biyu ko ai wato kuma da ne a mutum kirki ne yana hakan gina su za ku yi ba ne yana da gani ba kamar wani ne na goji da za su ai na goji mai kuma da kirki amma su su ja ba zai kada aka ba ne irin haka aka faɗa kwata kwata ko kai yin zaba ya ciwo ita tsarki na bakwai ne ba ko takwas shi irin da ya shi ko wannan ba na ɗari da wani nan kuwa bayan yin kara da dole da wani abu yanzu a bayan da babban ne da babu gaba ɗari dubu ɗaya da wani ɗari da sha biyar in zan iya tuna ba ba da na dubu ɗaya da ɗari da sha biyar shi ko wannan ɗarin da bakwai babban da dole ke kara ɗari shida da wani abu a cikin gaba kuwa yi ko a nan ba zuwa a ɗari ba wannan ba أولا ذلك أداء وثلاثة أنا لم يكن إلا أن أركز في أيام ولم يكن ولي على اليوم القادم أكون في نوعي على ورقة في اليومين على قلة الوقت وأن كلا أولياء الوقت الذي هم سواء مع وعدونا بالتي إلى أن أنا ورقة في اليومين أنا ورقة في اليومين ولا يكفي على الجد ورقكم وجهه لا يزال عليه عليه بارككم كل مرة مرة على عليها خلال اللهم من مرة على عليها قوة وقوة بارك على كثير مرة على بارك على بالله وتقوى قوة من على من على كما يقوم ما يعلم أقوى الكلام على ربك تركي وجل ثم على ربك تركي على أمرك في تدوي ثم أقوى في بسم الله وأنا أتذكر في اليوم الذي أنا ربك تركي ثم أتذكر dan kama kalama da kama da ke da kuma da kalma da ke da da lafiya Allahumma arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna wa arhamna